ambato a cikin sadaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yin amfani da sadaka haramun ne a haƙƙinsa ko yin amfani da zakka manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya keɓance shi da wasu hasa'isu keɓance-keɓance wanda a ciki akwai abinda an halatta ga sauran al'umma amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama bai halatta gare shi ba akwai abin da yake an hana sauran al'umma amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an halatta masa akwai kuma wasu abubuwa wanda ba wajibai bane akan sauran al'umma amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama aka wajabta a kansa to wannan yana daga cikin abubuwan da yake wanda za a faɗa wannan babu yana daga abin da yake ya halatta a haƙƙin sauran al'umma amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama aka ce bai halatta ba a haƙƙinsa
حدثنا آدم حدثنا شوبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ناجى أبا هريرة الله قال يدى قريش قال أبا هريرة يتي
أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر صدقتي a sayidina hassan ɗan sayidina ali ya ɗau dabino ƙwayar dabino guda ɗaya daga dabinan da yake na zakka ne na'am faja ala fifihi ya sanya ƙwayar dabinan nan a bakinsa
قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يتي كاكين كاكين فدور فدور إتا يا تراها واتو أنا فدا كها kaha ko kai ko kahin kahin ko kai ka to duk a shi yasa akwai lugogi har guda shida a cikin wannan kalma inda ibn malik yake faɗa a littafin da sin wannan kalma tana daga sunayen fi'ilai amma a tufa aka ce tana daga sunayen muryoyi na'am ibn shamin ya yanke da cewa ai sunan murya ne ba sunan fi'ili ba ya sa da guraren da sai ibn shamin yawa ibn malik raddi to na'am sun makala da sannan ya ce amma sha'arta yanzu ashe baka san anna la na kullu sadaqata cewa mu iyalin gidan manzo ba sallallahu alaihi wasallama ba ma cin zakka ko ba ma cin sadaka tunda haramun ce a ce mu ci haramun ne a ce mu ci sadakar ko zakkar
babu sadaqata ala mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama babu ba laifi dan an ba da zakka ga waɗanda suke abeban yantawar matan manzo sallallahu alaihi wasallam wata a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam dan in tana da bawa sai ta yanta wannan bawa ko tana da baiwa sai ta yanta wannan baiwar to idan an tashi raba zakka a iya ɗauka a bayar ga wannan abin yantawar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan abar yantawar mata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi na'am حدثنا سعيد بن أفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي ابن عباس يتي وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة من قال صلى الله عليه وسلم يا وتأكيا تاي موشي Udiyata maulatu limamunata da aka ba da kyautar wannan akuyar ga wata abai 'yantawar sayyida maimuna a matan manzo sallallahu alaihi wasallam an ba ta ko daga cikin zakka qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace hallan tafatun bi jildiha me zai hana ku yi amfani da fatar ku iya jemawa ku dau fatar ku yi amfani da ita qalu sai suka ce da manzo innaha maitatu ya rasulullah ai mushe ce Ƙala.
sai manzo Allah yace inna ma haruma akaluha ai abin da ya haramta dangane da mushen shine a ci nama amma a yi amfani da fatar wannan bai haramta ba kenan wannan hujja ce kenan ga wanda suka tafi akan cewa fatar mushe in an je me a iya kome da ita ko da sallah kenan a iya yi a kai akwai wanda suka ce gaba ɗaya ba daidai ba ne a yi amfani da fatar mushe ba sai lalle a sallah ba ko a mema ba daidai ba ne saboda suna ganin wannan hadisin kamar mansuhi ne akwai wanda suka ce a yi amfani da fatan mushin an je me amma a wasu gurare ba a yi sallah a kai ba kamar wajen malikawa su suka ce ya halatta a yi amfani da ita a wajen ruwa a yi aje mai fatar mushe a yi salka ta zuba ruwa ko kuma a abin da yake busasshe ne aje mai fatar mushe a yi taiki na zuba hatsi tunda hatsi abu ne wanda yake busasshe ba ruwa ne da shi ba amma ba daidai ba ne a ce za a yi sallah ko za a yi takalmi a yi sallah da wannan takalmi to a wajen malikawa
حدثنا آدم حدثنا شوبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها يا كربورة عائشة الله قال دا قريتا أنها أراد أن تشتري بريرة للإتئ cewa ita Aisha Allah ya ƙara da gare ta ta nufin ta sai barira don ta ‘yanta ta.
Wa arada mawaliha an yashtaridu wala aha Amma iyayen gijin barira masu ita suka nufi cewa su sharɗanta wa Aisha cewa ko da sun siyan mata da barira ta ‘yanta, amma walicin na barirar ba na ita Aisha ba ne nasu ne.
Na'am. Wa zakara Aisha tulin Nabi sallallahu alaihi wasallama.
Man a sai da Aisha ta faɗi wannan magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam.
Da ƙala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallama.
Sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da Aisha.
ishtariha kina da dama ki siye ta kya iya siyanta fa inna mal walahu liman ataka wannan sharadi da suka yi ba sharadi bane wanda zai aiki a nan domin walicci ya tabbata ga wanda ya yanci wanda ya yanta bawa shine waliccin bawan ke kasancewa gare shi ba wani can daga baya ba ya ce a'a ai shi za a barwa tunda ke ce kika biya kuɗinki ki ya kika fidda ki kika biya su to kuma a ce wai walicin ba naki bane ai ba za ta yi ba
qalat tace wa wuti annabi sallallahu alaihi wasallama bilahamin kuma wato wannan abu na farko kenan da ya afku a cikin ita barera wanda ya zama ta shiri'i mai dorewa ila yawmil qiyamati abu na biyu an kawo manzo sallallahu alaihi wasallam da nama
na'am faƙultu ya ce haza ma tusu duka bihi ala barirata wannan abu ne da aka ɗauka aka bayar sadaka ga barira faƙala manzala ya ce huwa laha sadaqatun eh shi a haƙƙinta sadaka ne wala na hadiyatun amma mu in ta ɗauka ta ba mu ai ta ba mu kyauta ne shi yasa in mun ci ba mun ci sadaka ba ne sadakar ta tsaya iyaka ita bayan in ta tasarrufi da wannan abin da aka bata sadaka to wannan abin ba a ce sadaka ta bayar ba na'am babun idza tahawalata sadaqatu babu idan sadaka ta sauya ta fita daga zamo watan sadaka
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زرعين حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية يا كربا إتا حفصة سيرين نعم wato yar uwan Muhammad ibn Sirin wanda suke cewa gaba daya a tabi'ai ba kamata a tabi'ai mata ba kamata to ta karbo daga umma adiya wato ita ce Nusaiba mutuniyar Madina Allah ya kare da a gare ta annaha qalat cewa Nusaiba ta ce da halar nabi sallallahu alaihi wasallama ala aishata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen Aisha radiyallahu anha Allah ya kara yadda a gare ta faqala hal indakum shay'un yace da Aisha akwai wani abu a wajenku faqalat la Aisha tace ba wani abinci a wajenmu illa shay'un ba sar bihi ilaina nusaybatu in ba a wani abu ba da Nusaiba ita ce umma adiya dinnan da aka faɗa a baya ta aiko da shi zuwa gare mu min ash-shatil lati ba'asta biha min sadaqati daga akuyar da ka aika mata daga cikin awakan zakka
faqala manzala alayhi salatu wassalam yace na'am innaha qarbala gar sadakar wato zakkar ta kai inda ake bukata ta kai tunda ta kai inda ake bukata ta kai ta tashi daga sunan zakka ta sauya
حدثنا يا ابن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama utiya bi lahamin tusaddiqa bihi ala barirata an kawo masa nama da faffe wanda asalin naman nan nama ne da aka bada shi sadaka ga barira faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa alaiha sadaqatun wannan naman sadaka ne ita a gare ta wa hawalana hadiyatu amma mu kyauta ce ta bamu shi yasa in mun ci ba mun ci sadaka bane mun ci kyauta ne
wa qala abu dauda abu dawud da yace an ba na shubatu an qatalata sami anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallama mm, ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama
babu ahazi sadaqati min al-aganiya wato abu dawud din da ake nufi abu dawud da dayalisi na'am ba abu dawud mai sunanu ba Na'am.
wanda shi wani abu dawud da dayalisi ya girmi mai sunanu Mm, Eh, ya girmi su buhari din ma na'am to babu azu sadakati babun karɓar zakka min daga al-aganiya wanda suke masu hali wa turadu fil fuqara'i in ya so in an karɓa a mai da ita ga waɗanda ba su da shi wanda suke almajirai haythu kanu a duk inda suke Mm, wato zahirin wannan yana nuna ashe buhari yana ganin ba lalle ba ne don za a raba zakka cewa sai a raba ta inda ta waje ba na'am a iya ɗauka daga wani gari a kai wani gari Ah, wanda wannan shi ne masabar hanafiyawa a wajen hanafiyawa don zakka ta wajaba a kanka a wata ƙasa ka ɗau zakkan nan da ta wajaba a kai ka kai wata ni- wani nisan duniya to matuƙar dai ka bayar ga wanda ya cancanci a bashi zakka zakkar ta yi Ah, haka ɗin ya yi amma zancen da yake ya fi inganci wajen shafi'awa da malikawa shine cewa haka ɗin bai halatta ba illa iyaka su malikawa suka ce in ya zamo a wani gari can ba inda zakar ta waje ba ba an samu almajirai wanda bukatar su ta fi tsanani fiye da bukatar almajiran da suke garin da zakar ta waje ba to a wannan a iya ɗiba mafi yawa daga zakar a kai gurin mabukata in ya so kaɗan a raba a garin da ta waje ba amma dai ba a ce gaba ɗaya an ɗauke ta an kai wani waje ba wannan ba ba daidai ba ne ba za ta isa ba a wajen su malikawa zancen da ya fi inganci ma wajen shafi'awa na'am to حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يا بن عبد الله بن السيفيين عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ya kama daga abdullahi ibn abbasin Allah ya ƙara yadda a gare su ƙala abdullahi ibn abbasin ya ce قال رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce لمعاذ بن جبل ya ce da ma'az ibn jabalin حين بعثه إلى yayin da ya اليمن aiki ma'az ibn jabalin ki zuwa yaman إنك ستأتي قوما أهل الكتاب kai da sannu zaka je wajen mutane wanda tun da can an ba su littafi tun kafin zuwan qur'ani فإذا جئتهم idan ka je wajen su فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ka fara kiransu da farko zuwa tabbatar cewa ba wanda ya cancanci a ce za a bautawa in ba Allah ba وأن محمدا رسول kuma ya ce الله annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah فإنهم أداؤوا لك in بذلك sun yadda sun yi biyayya gare ka da wannan فأخبرهم to ka ba su labari أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات to sannan za ka ba su labari cewa Allah ya faranta musu salloli guda biyar في كل يوم a وليلة dini da dare فإنهم أداؤوا in لك sun yadda بذلك sun yi biyayya gare ka da yin sallolin nan guda biyar فأخبرهم ka ba su labari أن الله قد فرض عليهم cewa صدقة Allah subhanahu wata'ala ya faranta zakka a kansu تؤخذ من da za a أغنيائهم rika daga masu kuɗinsu mawadatansu فترد على a فقرائهم mayar da ita ga wanda suke almajiransu فإنهم أداؤوا لك بذلك aka ce abinda yasa aka keɓanci almajirai da ambato a nan ko da yake fukara'un nan almajiran nan nau'i ɗaya ne daga cikin nau'o'i takwas da suka cancanci zakka نعم inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal muwallafati qulubuhum wa firqa wal muwallafati qulubuhum wa firqa wal gharimina fi sabilillahi wa ibn sabil to me yasa ba a faɗi sauran bakwai din ba aka ce ai saboda an faɗi masu kuɗi shi yasa waye mukabilin masu kuɗi wanda suka talakawa kuma a galibi talakawa su suka fi yawa a cikin macancanta zakka to wannan cewa tu hazumin agani ya ihim faturadu ala fuqara'ihim shine babban hujjar malikawa da shafi'awa a zancen da ya fi inganci da gare su akan cewa zakka dole a raba a inda ta waje ba yadda aka faɗa a baya na'am fa inhum ada'u laka bizalika idan sun yadda da haka sun yi biyayya gare ka da bada zakkar fa iyyaka wa kara'ima amwalihim ina hana ka daga kace sai ka darje sai ka darje a dukiyoyin in ka tashi karɓar zakkar ba cewa za ka yi bara ka darje ba ka fidda dabbar da ta fi kyau a cikin dabbobinsu ka ce wannan za ka ɗauka a matsayin zakka ko duk wani abu wanda yake ya fi ka ce wannan za ka ɗauka a matsayin zakka ba haka ake ba matsakaici ake ɗauka ba a ce a ƙwari mai dukiya ba ba kuma a ce a ƙwari shi wanda za a ba zakkar ba shi yasa sai a ɗau wanda yake matsakaici an ɗau matsakaici ba a ƙwari mai dukiya ba ba a nuna an so talakan ba ba kuma a ƙwari talakan ba ba a nuna an so mai dukiya ba to
wattaki da a watan mazlumi yayi addu'ar wanda aka zalunta wanda aka zalunta to ka kiyaye addu'arsa inna laysa bainahu wa bain Allah hijabun ba wani tsari tsakaninsa da Allah addu'arsa lalle ba makawa sai an karba
babu salatul imami wa du'a'ihi li sahibi sadaqati babin cewa wanda yake shugaba in wani ya kawo masa zakkar dukiyarsa to yi masa addu'a yi masa addu'a haka ake nema na'am misali ya ce Allah ya baka lada dangane da abin da ka baya kuma Allah ya ma albarka ya sanya ma albarka a cikin dukiyar da ta rage a wajen ko abin da ya kama da wannan
wa qaulihi da faɗinsa wato abin da ya sa ya kawo du'a bayan ya ce salati na ne nuna cewa addu'ar in za a yi ba lallai sai an yi da lafazin salatu ba ka a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi Allahumma salli ala ali abi aufa a ce dole sai ai addu'a da lafazin salatu da duk irin wadda aka yi yayi eh shine fahimtar Buhari kuma kenan abubuwa da yawa wanda ya ya sawwaka ga mutum ne sai a ce yayi matakar dai ya bada ma'ana yanzu wani yanzu ya ce yanzu aka salatu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ibrahimi ba ku salatu ba a'a bai gane ba ne don Allah ya koma wajen gaggan malamai ya gaya suka faɗa irin wannan zarar sauyawar lafazi ko kaka ba za a ce ai zai cuta ba shi yasa aka ruwaito daga gaggan sahabbai irin su sayyidina ali sayyidina abdul mas'ud sigogi daban-daban na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san salati ibrahimin ba ne sai shi wannan na yanzu shine ya san salati ibrahimi ko ko sun sani amma tare da haka Allah ya yi musu buɗi da wata siga ta salati kuma suke yin ta kuma suka bayyana ga mutane ba a ce duk sun yi ba daidai ba sai yanzu ne aka samu masani zai ce ai duk abin da aka yi ba daidai ba kaga ƙetare iyaka ne irin wannan ba abin da ke jawo shi illa ƙetare iyaka da rashin sanin manufar addinin ma gaba ɗaya to wa qaulihi da fadin ubangiji khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum karbi zakka daga dukiyarsu zakkar da za ta tsarkake su ne zunubi daga zunubai wa tuzakkihim biha zaka dade su da ita zakka anan na dada ne na'am wa salli alaihim kai musu addu'a inna salawatuka sukanun lahum haƙiƙa addu'ar da kake musu tana zawo musu samun nutsuwa
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن ابي اوفى قال عبد الله بن ابي اوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذا صلى الله عليه وسلم يا كسنتي نعم اذا اتاه قوم بصدقتهم idan wasu mutane suka kawo musu zakkarsu Ala.
yakan ce Allahumma salli ala ali fulanin ubangiji kai rahama ga iyalin wani
fata wa abibi sadaqatihi sai ubana ya kawo masa tasa ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasa zakkar faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ala abi aufa ubangiji kai salati ga alayen abi aufa
babu ma yusakhraju min al-bahri wato shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya iya addu'a da salati ga wani ko da wanda yake ba annabi ba amma mu a haƙƙin mu ce za mu wani addu'a da salati wanda wannan ɗin ba annabi ba ne ba manzo ba kuma ba wai mun yi ba ne gare shi saboda mun yi ga annabawa ko manzanni wato ba inda yake mun yi taba'an ba to mu a wajen mu a haƙƙin mu karahiya ne wanda haka ɗin shi ne zancen da mafi yawan malamai suke kai ehem domin ko ba kome ma ya zama wasu bauɗaɗɗun mutane ne suke ɗaukan wasu da suke ganin wai su ne shugabanninsu suke ganin daidai ne a yi musu salati ko a yi musu salami irin yadda ake wa annabawa sai ce sayiduna ja'far sadiq alaihi salam ko sallallahu alaihi wanda wani ya zama tsari ne na banna shi yasa ai an hane mu daga mu ce zami koyi da ma'abuta banna yasa ba a yin salati in ba ga annabawa ba sai fa in ya zama taba'an lil anbiya na'am to
babu ma yustakhraju min al-bahari babu abin da aka fidda shi daga kogi irin ma'adinai da ake ɗoibowa daga cikin ruwa yaya hukuncinsu
wa ƙalibin abbasin radiyallahu anhuma abdullahi abbasin ya ce allah ƙara yadda a gare su wannan hadisi mawkufi buhari ya kawo shi mu'allake hadisi ne mawkufi tunda iyakarsa abdullahi abbas na'am illa iyaka wajen wasu za su ce ko da yake mawqufi ne lafazi amma marfu'i ne hukuma tunda la'alla magana ce wadda ta huce Abdullahi Abbasin ya faɗa gaba gaɗi lalle ya ji ne daga manzo kuma hadisi na wanda shi bari ya kawo shi mu'allake imami shafi ya kawo shi da isnadin kuma bai haƙi ya ruwaito hadisin ta kan imami shafi'i wato ta isnadin da yake ya bi ta kan imami shafi to abdullahi abbasin ya ce laisal ambaru bi rikaz ambar da ake fidda shi daga ruwa ba rikazi ba ne da za a ce abin da ya wajaba a cikin rikazi ya wajaba a cikinsa
huwa shewan da sarahul baharu shi ambar wani abu ne da kogi ya turo shi waje ambar abu ne wanda da asalinsa a ruwa yake amma wani lokacin sai zama ruwan ya turo shi waje har a ɗiba yana daga nau'o'in turarurruka ko to wa ƙalal hasanu hassan albasari ya ce fil'ambar wa lu'lu'i alhumusu ya to masana asirrai na turarurruka da makamantan wannan sukan ce a wanda zai fito da daddare ya shafe fuskarsa da ambar ko ya dauki ambar ya fito da shi haka to haka din kariya ce cewa ko da game da wani aljani a shirari to ba zai taba shi ba eh haka masana asirrai suka faɗa ko to
wa qalal hasan basri ya faɗa fil ambar wa dangane da ambar lu'lu'il da lu'lu'i cewa ai abin da yake akwai za a kasa biyar a ba da kashi ɗaya ya zamo kenan me kamar rikazi hukuncinsa ɗaya da rikazi cewa za a bayar da a kasa biyar ne a ba da kashi ɗaya to wa inna ma ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fi rikazi al-khumusa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da cewa akwai humusi ne a cikin rikazi Ah, wato wannan kamar shi buhari yana yin raddi ne akan fahimtar nan ta hassanul basari na'am wanda ya ce sai an ba da humusi ya ce ai manzala cewa ya rikazi rikazi ko menene shi shi ne abinda mutanen jahiliya suka binne in wani ya tono shi ne za a ce ya kasa biyar ya ba da kashi ɗaya
laysa fil ladhi yusabu fil ma'i ai rikazi ba abinda ake samu ne na ruwa ba
wa qala laysu domin abinda aka fito da shi daga ruwa a lugar larabci ba a kiran wannan rikazi lesulu sadin ya ce ɗaya daga cikin gaggan malamai Eh, wato abokin imamu malik wanda yake mutumin misra ne ya riga imam malik wa fati da shekaru hudu ko shi ya fati hijira ta ɗari da saba'in da biyar malami babba kuma ɗan kasuwa na gani na faɗa wanda yake yana da wadata yana kuma da alheri
حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل إسرائيل سأل بار بني إسرائيل يا تنبي وني أتكن بنو إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار يباشر رنشان ديناري دبو فدفعها إليه sai shi wanda aka tambaya rancen ya ɗau dinari ɗibin ya bashi fakara da filbahari bayan sun yi magana shi wanda zai bayar ya ce kafin in baka ina so ka kawo min shaidu da zan ba su a gabanka su tabbatar na baka bashin dole sai shi wanda zai karɓar ya ce yi wata shaida kake nema bayan shaidar Allah ai Allah yana ganin mu ne da kai sai ce gaskiya ne ya ce to kawo min wanda zai lamince ka cewa in ka kasa biya shi zai biya ba ce Allah ya isa mai lamunta ka ba ni man ko ban biya ka ba Allah ai zai biya ka sai ce gaskiya ne sai ya dau dubin ya bashi ya kuma wannan fada fa ilaihi ya ba da ita gare shi fakara da fil bahari shi wannan wanda aka ba rancen dubin nan ya hau ruwa ya tafiya nesa falam ya jirma kaban sai wakacin da aka yi za a biya kudin nan da ya zo bakin ruwa ga kudin sun samu manufarsa ya sami jirgin ruwa ya hau ya kai wa mutumin nan da ya bashi rancen nan kudinsa amma kuma sai ya rasa jirgin da zai hau fa kaza khashabatan shikenan sai ya dau itace fana qaraha ya kankare tsakiyarta ya kankare ya kankare tsakiyarta fada kala fiha alfa dinari ya shigar da dinari dubu a ciki farama ya ha fil bahari takarda ya hada da kuɗin sannan ya ɗaure wajen ya jefa a itacen nan a cikin ruwa a kogi fakharaja ar-rajul alladhi kana aslafahu yana nufin cewa Allah ya sa da dukiyar nan game ita shikenan shi kuma wanda ya bada bashi da ya ga ajalin ya zo sai ya fito bakin ruwa ko Allah zai sa wanda ya ba bashi ya zo ya biya shi kudinsa
fa'iza bil khashabati yana bakin ruwa sai ya ga itace ya zo bakin ruwan ya zo gefen ruwan yana wato akan ruwan yana yawo akan ruwa fa akhadha hali ahlihi hadaban sai ya dauki itacen nan yace ai wannan an je gida a samu na faskarawa ai abinci ya dauke ta ga iyalinsa a matsayin itacen wuta fa zakara al hadisa ya ambaci maganar wanda nan gaba za a kawo shi a babul kafala
falamma da sharaha waje dalmala yayin da ya yanka itacen sai ya ga ga kudin a daure yadda aka yi ga takarda kuma ga kuma takardar to babin firka da humusu babin firka da humus cewa ana ba da humusi a cikin rikazi wanda Allah ya sa ya tsinci rikazi to abinda zai ya kasa biyar ya bada kashi daya kuma shi wannan ba wai sai ya shekara ba yana gani yana gani abinda yake wajibi a kansa ya bada humusin
wa qala malik wa ibn idrisa a imam malik da imami shafi suka ce ar-rikazu rikazi duful jahiliyati shine abinda jahiliya suka binne
fi kalilihi wa kasirihi al-khumsu a wato da kaɗansa da mai yawansa duk abin da ake ana kasawa biyar ne a ba da kashi ɗaya
walaysa al-ma'dun bi rikazin ma'adini shi wannan ba rikazi bane
wa qarqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama a wato shi cewa rikazi ba sai ya kai nisabi ba akan haka abu hanifa yake akan haka imamu malik yake akan haka imamu ahmad yake imamin shafi'i da can san da yake iraq shi ma akan haka yake amma da ya dawo misra ya sauya fatuwa ya ce humusin nan baya waje ba a cikin rikazi sai fa in rikazin ya kai nisabi ya sai fa in rikazin ya kai nisabi sai fa in ya zamo shi wanda ya samu rikazin yana da wata dukiya wadda in an hada da rikazin nan za ta kai nisabi sannan sai ya fitarwa da rikazin humusin nan walaisal ma'adinu ma'adini bai zamo bi rikazi rikazi ba ma'adini binnewa ce ta Allah rikazi ko binnewa ce ta mutane
Bukar kalan Nabi sallallahu Alaihi wasallama hakika manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa wanda nan gaba za a kawo shi da isnadi a nan Buhari ya kawo shi mu'allaki amma zai kawo isnadinsa nan gaba fil ma'adini tubarun dangane da wanda ya mutu karkashin ma'adini mutum ne yana haƙo ma'adini ko da ma'adinin wani ne ya surce shi akan ya haƙo wani ya sami diyami na zinari sai ya ɗauki wani aiki cewa ya ringa haƙo zinarin nan za a biya shi ana cikin haka ba sai rami ya faɗa ba ya danne wannan mai haƙan ya mutu to wannan ba za a ce shi wanda ya bashi aikin sai ya biya diya ba domin ba shi ya kashe shi ba ma'adini ne ya kashe shi shi ko ma'adini duk abin da ya tashi a banza ba a cewa a biya diya to kafin da kazil humusu
wato kuma ana ba da humusi a cikin rikazi ana ba da humusi a cikin rikazi
واخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل الاتين خمسة يا من بنتا تكان معدني لركاز نعم بيتي وفيه الخمس با وفي الركاز الخمس عمر بن عبد العزيز خليفة عادلي يا رقا daga ma'adinoni min kulli mi'ataini hamsa cewa a karɓi dirhami biyar a cikin dukkan dirhami mai ta.
wa qala al-hasanu hasanul basri yace ma kana min rikazin fi arar harbi duk abin da aka tsinta na daga binnan jahiliya irin abu da mutanen jahiliya sukan binne akan samu wasu al'ummin da haka kawai sukan ɗau dukiya su haɗa waje ɗaya su haka ƙasa su binne wasu kuma galibi sukan yi haka ne tare da gawawwakin waɗanda suke nasu sai a haɗa gawa da dukiya a binne cewa ai shi wanda ya mutum wanda ya isa ne ko wanda ake ji da shi ko kuma ga kuɗi nan ko a can gaba ma za a bukata ai ya ɗauka ya kashe ko don ya zama Allah ya sa wani ya gano wannan a idan wani ya gano wannan to wa wato shi wato in ji Hassanul Basri yace idan a ƙasar da take ba ta musulmi ba ce ƙasa ce wadda tsakanin mutanen ƙasar da musulmi ma yaƙi ne shine ta zamo arul harbi ka fihil humusu za a kasa biyar a ba da kashi ɗaya
wama kana fi arabin silmi inda yake ko a ƙasa ce wadda ake ta sulhu wadda mutanen ƙasar ko da ba musulmi ba ne amma tsakaninsu da musulmi akwai yarjejeniya cikakkiya to irin wannan rikazin da aka samu za a ba da zakka ne wadda aka saba wato rubu'ul ushiri ibn al-munzir malamin nan babba yake cewa a iyaka karatunsa bai ga wanda ya faɗi irin wannan maganar ba in ba shi hassanul basari ba cewa wannan maganar ba a karɓo ta daga wajen wani malami ba in ba shi hassanul basari ba
wa in wujidatul luqratu fi ardil aduwi idan aka sami tsuntuwa a ƙasar abokan gaba farin ko in wujidat din daidai ne amma akwai ruwayar cewa wajatta yanda abul wakati ya ruwaito kenan a ƙasar abokan gaba fa'ar rifa to kai da ka samu tsuntuwar a ƙasar kafiran nan da ake yaƙi da su abinda yake wajibi a kan ka kai cigiyarta domin ta yi ya zamo ta musulmi ce
wa in kana min al'aduwi idan ko an tabbatar ai ba ta musulmi ba ce gaba ɗaya lalle ta kafirai ne wanda ake yaƙi da su fafi halkumusu a sannan ba bukatar sai an yi cigiya kai da ka tsinta sai ka kasa biyar ka ba da kashi ɗaya
wa qala ba'dun nasi wani a cikin malamai yace anan wa yake nufi Abu Hanifa nan shi ne farkon wajen da Buhari ya ambace Abu Hanifa da irin wannan siga gurare da yawa a littafin nan nasa in zai kawo magana Abu Hanifa musamman wanda shi yake ganin ai ba daidai ba ce sai ya ce wa qala ba'run nasi tunan ne farkon wajen da ya fara ambatansa da irin wannan siga
al-ma'adinu rikazo ya ce wai ma'adini rikazi ne misalu difnil jahiliyati daidai yake da irin abin da jahiliya suka binne li'annahu yuqalu wai masu faɗa haka suka ce domin akan ce arkazal ma'adinu a wato ma'adini ya tabbata idza kharaja minhu shay'un idan wani abu ya fito daga gare shi arkazal ma'adin wani abu ya fito daga gare shi ya tabbata wani abu ya fito daga gare shi kila lahu to shi wannan mai faɗar wannan magana ga abin da za a ce masa don a nuna masa cewa fahimtarsa akwai kuskure
kad yuqalu liman wuhiba lahu shay'un akan ce ga wanda yake an bashi kyauta aw rabiha riban kasiran ko ya sami riba riba mai yawa aw kasura samaruhu ko kuma 'ya'yan itatuwansa suka yawa arkasta ka samu lalle kai ma ka samu tun da za amfani da kalmar arkaza a nan ashe sai a ce duwa'yan nan rikazi ne sai a ce humusi za a bayar a ba haka abin yake ba shi yasa abu hanifa a nan a ganin buhari ya yi bahaguwar fahimta
sun mana kaza sannan shi mai faɗan maganan nan ya zo shi da kansa ya warware maganar da ya faɗa a baya ya warware tufkarsa waƙala ya ce la ba su an ya katumahu wa la yi addiyar kumsa ba laifi wanda ya samu rikazi ya danne kayansa ya ɓoye kada ya nuna wa mai karɓar zakka in ya so ba sai ya ba da humusin ba
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن بطال إيه daga cikin gaggan malakawa wanda suke wa wannan littafin sharhi yace wannan magana da Buhari ya kawo ana ai da gyara a kai ai Abu Hanifa ba haka yace ba bai ce duk wani rikazi ko wani ma'adini a iya boyewa ba abin da ya faɗa shi wanda Allah ya sa ya samu ma'adini idan yana wani hali na bukata ko da ma'adinin nan da ya samu ya kai misali ko bai kai ba to amma zama yana wani hali na bukata to ya iya ɓoye kayansa ya yi amfani da shi saboda shi yana ganin cewa tsaya tsari na musulunci duk musulmin da yake bukata ai wajibi ne a tallafa masa daga baitul mali tunda shi ba a tallafa masa daga baitul malin ba to abin da ya samu wanda in ya bayar karshen ta za a kai baitul malin ne me nasa ne baya yanda aka danne nasa shi ma ya danne shi yasa ba wai yanda buhari ya fahimta ne gaba ɗaya ba in shi ibnu baddali ɗaya daga cikin gaggan malikawa to حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن مسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شي ابن شهاب الزهري يا كربو حديث daga wajen mutum biyu ya karbo daga Usaid ibn Musayyab wanda shi an gamu yana cikin fuqaha usabatu na Madina ya karbo kuma ma hadisin dai daga Abi Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wanda shi akwai wasu daga cikin malamai da shi ma suke lissafa shi a cikin suka usabatu na madina wato duk su biyan da sayidun musayyabin da abu salamata sun karɓo hadisi wajen abu huraira sun karɓo hadisi wajen abu huraira allah ƙara da gare shi cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ajma'u jubaru dabba abin da ta banza ne dabba matukar ba wani ne a kanta ba ba wani ne ya kwaikora ta ba ba wani ne yake janta ba sai ta samu wani ke masa aika-aika to ba a cewa sai mai ita ya biya dai matukar dai ba wadda ta saba haka ba ne ko ta nuna za ta yi amma mai ita yake ɗaukar mataki don a wannan halin ne za a ce ya biya amma a'a haka kawai abin afkuwa yi dokin nan bai saba cizo ba ko kai ɗauki ga mutane yana yawo lami lafiya ya huce mutane su wuce rannan haka kawai sai ya buɗe baki ya sa haƙora ya gatsa kan wani wanda aka wa gatsa kan nasa ya mutu to ba za a ce mai dokin nan sai ya biya diya ba sai dai daman ta farko dokin ya fara nuna alamar zai haka aka wa mai shi magana cewa dokin nan naka yana neman ya ɓanna ka san matakin da za ka ɗauka tun kafin yi amma sai ya shiru ya banza to a wannan halin fa za a ce sai ya biya inda dai an faɗakar da shi an ganar da shi ya ki ɗauka
walbi'iru jubarun rijiya abin da ya faru a cikinta banza ma'ana ba za a ce mai rijiyar sai ya biya ba da wani zai kira wani mai yasa cewa zo ka yashin rijiya aka yi shi mai yasa yana cikin yasa ba sai bangon rijiyar ya faɗo masa ba ya mutu to ba za a ce mai rijiya sai ya biya diya ba
wal ma'adinu jubarun ma'adini ma abin da ya faru a cikinsa banza wato ba maganar sai an biya
wafin rikazil humusu ana ba da humusi wato kashe 20 cikin 100 a dangane da rikazi
babu ƙaunin layi ta'ala wal amili na alaiha
da